الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله da mu cikin wannan masallaci a cikin wannan wata mai alfarma domin ci gaba da karatu cikin littafin shi mai tsarki muna fata ayoyi da zamu karanta Allah ya bamu lada akai inda zamu yi kuskure Allah ya gafarta mana muna nan cikin suratul kafi zamu tashi wa qala hadha rahmatun
قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا Na'am, Allah maɗaukin sarki ya ce, ƙala haza rahmatun min rabbi, bayan ya ba mu nan na abin da ya faru na lokacin da suka nemi ya sanya musu wato katanga tsakaninsu da yajuju da majuju, bayan an gama wannan aiki sai ya koma da baya. Ya sake zama ya sake shiri domin ya bayyana musu babban al'amari wajen mika al'amari zuwa ga Allah. kada ya nuna cewa wannan ƙarfinsa ne ko wayan shi ne ko dabaran shi ne sai ce ƙala haza wannan katanga da muka gina muka tara waɗannan bayan Allah daga shigowa yin barna a bayan ƙasa rahmatun rahama ne min rabbi daga ubangijina faiza ja a wa'ad rabbi lokacin da alƙawarin ubangijina ya zo na fitowansu da rushe wannan katanga da sake shigowansu cikin wannan duniya ja'alahu dakka Allah zai sanya wannan katanga ta kasance rididdigaggiya ga baki ɗaya. Wa kana wa'adu rabbi haqqan kuma alƙawarin Ubangiji na gaskiya ne, kuma dai zo, kuma zai faru, kuma za su fito. Allah ya ce, وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا Allah ya ce wata rakna muna barin babuhum shashin su yawma izin a wannan rana ya muji fi babin wato suna shiga cikin shashi wanda fika fi suri za mu yi huri a cikin kaho fa jama'anahum za mu tara su jam'an tarawa a wannan rana da aka yi huri cikin kaho hurin kaho na farko kenan to shi kissa na ya juju wa majuju kamar yadda ya zo cikin littafin imamu muslim kan cewa lallai wa'annan yajuju da majuju za su fito akwai wanda suke fassara cewa yajuju da majujin nan wasu ne turawan yamma to wannan gaskiya abu ne wanda ya yi nesa da abin da ya tabbata cikin littafi ya zo cikin littafi imam musulun kan cewa wa'annan bayin Allah za su fito sannan kuma masifa ne za su fito su fito za su shigo cikin duniya duniyan nan namu shi ma wannan wani karatu ne da bayan an ce za su fito su shigo cikin duniya to da a ina suke mun gane ko wato wannan katanga za ta balle za ta rushe gaba ɗaya inda aka tare su za su shigo annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana yana tare da sahabbai da safe sai yana yana musu bayanin abin da zai faru a ƙarshen duniya yana musu bayanin zuwan dajjal yana musu bayanin zuwan Dajjal har ya tsaya yana kallon wato bishiyoyi na dabino har sahabbai suka yi tunanin ko Dajjal din ne ma annabi yake kallo. To bayan can annabi sallallahu alaihi wasallam bai gama musu wannan bayani ba sai ya shiga. Da yamma ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito sahabbai suka sake taruwa sai suka tambaye shi. Ɗazu da safe kana faɗa mana ga abin da zai faru ga abin da zai faru kuma baka ƙarasa ba. ya ce, Eh, lallai ni ina ji muku tsoron shi wannan dajjal ɗin. In ya fito, lokacin da ya fito, in ya same ni to ni zan yi jayayya da shi ana hajijuku, ni ne zan tsaya tsakanina da shi a madadinku. Amma in ya fito lokacin da bana nan, to kowa fa ya yi ta kan shi, bi ma'ana kowa ya tashi da gaske a kan shi, ya ce, Idan kun gan shi ku karanta farkon suratul kafi, haka hadisin ya nuna. to sai ci gaba da ba su bayanin abin da zai faru shi wannan dajjal zai fito bayan dajjal ya fito zai zo zai rikita duniya ga baki ɗaya sahabbai suka tambaye shi to yaya daɗewan shi zai yi zamanto ya ce zai zauna a bayan ƙasar nan na kwana arba'in mun gane ko amma rana ɗaya a ciki a cikin kwanaki arba'in da zai yi rana ɗaya tana kwatankwacin shekara guda ne kamar a ce kwana kwana ɗaya da zai yi kwatankwacin shekara kwana ɗari uku da sittin da shida zai yi wannan ranar in ta fito ba bi ma'ana ba za ta faɗi ba in za za ka yi lissafi za ga ta shekara guda ne sabai sai suka ci gaba da tambayan shi to yaya za a yi da salloli guda biyar kuma a wannan lokaci din ya za a yi tun da rana dai gashi ta fito ba ta faɗi ba tana tsaye har shekara guda annabi ya ce ku kaddara abin da za ku iya kaddarawa na salloli a wannan lokacin amma ba salloli biyar ba shikenan sai ya ci gaba da ba su bayanin kan cewa to idan haka ya faru zai zo zai tafi da al'umma da yawa zai rayar da wanda ya gani akwai inda zai je ya kama mutum ma ya yanka shi gida biyu sannan kuma ya umarci wannan mutum ya tashi ya sake akuwa mutum ya ci gaba to mutane da yawa za su yi imani da shi akan kafirci su bi shi sabai suka sake tambaya na sallallahu alaihi to yaya tafiyan wannan dijjal din yake yace tafiyan shi yanda ka san girgije ne da iska yake kada shi haka zai dinga tafiya haka zai dinga tafiya inda kawai ba zai shiga ba shine wato garin Makka da Madina da kuma Baitul Miqdas ba zai samu shiga waɗannan wurare ba amma duk inda ya shiga to hakan nan zai yi ta kafirta jama'a suna bin shi yana fitar da su daga cikin musulunci sai a sahabbai suka ce a anan sallallahu alaihi ce amma akwai wasu mutane wanda za su ba za su bi shi ba kwata-kwata to shi kuma sai ya juya su ya ne ya juya su duk abin da suke da shi na yalwa da arziki da komai da komai duka sai ya kare sai a bar su a cikin talauci babu ruwa babu kaza babu kaza babu kaza to ana cikin haka sai zuwan annabi isa to ka san shi ma wannan wani babi ne daban mai zaman kanshi dawowa annabi isa zai dawo ko ba zai dawo ba amma wannan hadisi ne imam muslim ya ce annabi isa shi zai zo ya kada dijjal to annabi isa zai sauko a can wuraren da mashka nan annabi isa zai sauko zai bi kuma wannan dijjal ɗin sai ya kore shi ga baki ɗaya to bayan tafiyan dijjal shine zuwan ya juji da majuju to su kuma idan sun fito ga baki ɗaya abin da yake na arzikin duniya za su cinye shi har da ruwa gaba ɗaya jama'a za su shiga cikin masifa sosai domin suna da yawan gaske. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Ana cikin haka, ana cikin haka, annabi Isa zai jama'a tare da annabi Isa za su yi addu'a za su roƙi Allah, gafi masifan da ake ciki. Allah maɗaukin sarki zai aiko da wata tsutsa da za ta fito a wuyan waɗannan yajuju da majuju, shi kenan sai su mutu rana ɗaya kuma a lokaci ɗaya. mutane sun fito annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba za ka samu taki ɗaya na hannu inda babu wani gawawwakin ya juji da ma juji ba ko ina zai zai daure da wari ga baki ɗaya babu inda za a sa kafa za a sake roƙon Allah sai Allah ya aiko da ruwa wanda sai Allah ya aiko da wayansu tsuntsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaman girman su kai ka ce wuyan raƙumi ne haka za zo su tattara waɗannan gawawaki na yajuju da majuju duk su tattara su tafi da su can su je su zubar sai kuma Allah ya kawo ruwan sama sai zo ya wanke ƙasa ga baki ɗaya bayan ya wanke ƙasa ga baki ɗaya to a nan kuma za a ci gaba da addini komai na arziki zai dawo daga can sai Allah ya kawo wata iska mai sanyi shikenan sai ta ebi rayukan duk wanda yake mumini a wajen to babu wanda za a bari bai mutu ba shine wanda yake shaƙi shi ba zai mutu ba a kansu ne kuma kiyama za ta tsaya shi ne Allah madaukin sarki yake cewa hatta iza fuci had ya juju wa ma juju wa hum min kulli hadabin yansulun Allah ya ce wa qataraba wa'ada wa wa'ada al-haqu fa iza hiya shaqifatul absar haka Allah madaukin sarki ya faɗa mana can cikin suratul anbiya to wannan shine kaɗan daga cikin abin da zai faru kuma ɗaya daga cikin wato alamomi na na tashin kiyama Allah ya ce wata rakna babu yau ma izin ya muji bi babin wani fika fi suri fa jama'a na hum jam'a na'am وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا نعم الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا وكانوا لا يستطيعون سمعا نعم Allah madaukin sarki yace wa arabna wa nufika fi suri fa jama'anahum jama'a wa arabna jahannama za mu bijiro da wutan jahannama gare su yawma izin a wannan rana ga zuwa ga kafurai za mu bijiro musu arban bijirowa za su ganta ayanan yanan wato gani ido eh wa nufika fi suri fa jama'anahum jama'a wa yawma yuqrabu alladhina kafaru ala an-nar can cikin ahqaf Allah yace ku tuna ranan nan da za a bijiro makafurai za a bijiro da su akan wannan wuta suna ganinta amma ba su shiga ba lokacin Allah yana cewa naru yuqrabuna alaiha guduwan wa ashiya wuta ne ga ta nan ana bijiro mata ana bijiro da ita gare su safe da maraice suna kallanta suna ganin kuma nan ne gidansu ya Allah ka tsare mu na'am allazina allazina sune wayanna wanda kanat ayunuhum idanuwan sai kasance fi in cikin shamaki an zikiri daga ambatona ba sa iya tunani to ambatan Allah anan da tuna Allah shine bijiro da Allah akan kowane aiki da zaka aikata shine cikakken zikiri tuna Allah ko kuma zikiri ma Allah shine ka bijiro ma Allah a cikin dukkanin harkokin da za ka yi, za ka tashi, za ka zauna, za ka yi ciniki, za ka yi tafiya, za ka yi magana, duk ka bijiro, ma, ka bijiro da Allah a daidai wannan lokacin. Ya ne bijiro da Allah a wannan lokacin shine tuna me Allah ya ce game da wannan aiki da zan yi a yanzu. Saboda me? furcin nan za a tambaye mu akai me muka faɗa shi Allah ya san abin da ma zuciya take take tunaninsa kafin ma ya zo baki ta bayyana to za a tambaye mu akan shi saboda haka in duk aikin da za ka yi sai ka kawo Allah me Allah ya ce game da wannan aiki da zan yi wannan shine fiyayyen zikiri a cikin dukkanin zikirin da ake da shi saboda haka bijiro da Allah a kowane lokaci akan kuma kowane aiki to shine abin da ake so ga musulmi wannan kuma shine zai kare ka daga aikata dukkanin barna domin duk abin da zaka yanka kawo Allah a ciki ka kawo dokoki na Allah da hukunci na Allah to zai kare ka da kai aikin a cikin saba ma Allah wannan kuma shine zikirin da ake nema ga musulmi ya Allah ka sa mu kasance mu ɗabi'antu da wannan zikiri din Na'am, allazina kanat ayinuhum fi gida'in an zikri wa kanu sun kasance la yastati'una sam'a ba sa iya ma sauraro. Khatama Allahu ala qulubihim ko kama yadda Allah ya faɗa can cikin suratul Baqara kenan Allah ya ce an yimke ala qulubihim kan zukatansu sannan kuma ga kunnuwansu nan an sanya waqaran wato ruwan dalma inda ma ba sa jin ma gaskiya din. To duk wanda ya kai wannan hali zuciyar shi bata iya tuna gaskiya kunnan shi baya iya sauraron gaskiya, bi ma'ana baya iya aiki da gaskiya, to wannan ya kai wani matsayi na yana kusa da ya gagara gane wane ne Allah, ballantana ya bauta mishi. Ya Allah ka tsare mu. Na'am.
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا Na'am, Allah madaukakin sarki yace afa hasiba. Shin suna tsammani ne allazina kafaru wayan wanda suka kafirce an yattakhizu ibadi za su riki wayansu bayina min duni koma bayana auliya su ne majibintan su su ne wanda za su kare su baka da wanda zai iya kare ka baka da mai baka kariya baka da mai hanawa baka da mai sawa sai Allah wannan shine tsantsan tauhidi shin wayancan za su rike suna tsammanin ga wanda za su rika koma bayana to ku sani inna a'tadna lalle mu mun yi tattali mun yi tattalin wutan jahannama ta kasance nuzulan nan ne mazauni lil kafirina ga kafirai ya Allah ka tsare mu eh ya Allah ka tsare mu mun yi tattali ga kafirai wannan wuta na jahannama saboda mai sirki wa'annan wa'annan wato wasu jama'a suka ce su ne waliyai saboda mai sun ce sun rike su ne da ya ƙarribu na ilallahi saboda su kusantar da mu zuwa ga Allah. Mun gane ko? Abinda suke cewa ba wai bauta musu muke yi ba, mun rike su kuma su kasance tsani gare mu zuwa ga Allah. Bawa ba shi da wani tsani tsakaninsa da mahaliccinsa. Yawa kana da direct access ne tsakaninka da mahaliccinka. saboda haka ka bauta mishi ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta mishi kaman ga ka ga shi ne kana ganin sa shi yasa ne alar yake cewa ai idan ka zo yin sallah to fa farrig qalbaka min ad-dunya wa ma fiha zuciyar nan naka dukka warware ta kada ka kawo wani al'amarin duniya da abin da ke ciki saboda menene kayi tattali ne limuraqabati maulaka domin wato ganawa da mahaliccinka lokacin da yake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ai kana munajati ne tsakaninka da wanda ya halicce ka kuma shine yake kusa da kai wa huwa aqrabu ilayhi min hablil waridi daga wannan jijiya na na, na, na, na wuyanka Allah ya fi kusa da kai a wannan lokaci din to saboda haka dan menene sai ka nemi tsani dan menene sai ka nemi wani ya kai ka zuwa ga Allah bayan ga ka gashi dan me yasa ba za ka bauta mishi ba dan me yasa ba za ka roƙe shi directly ba dan me yasa roƙon sai ka bi da shi ta wani waje babu dalili to wayannan suna cewa suna bi ne saboda wato su samu kusanci ga Allah amma ta dalilin wayancan shine Allah ya ce afa afa hasibal ladzina kafaru an yattakhizu ibadiya min duni awliya inna atadna jahannama lil kafirin nuzula qul هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا na'am الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا Na'am, Allah ya ce, Kulto, bari ah, ka faɗa musu, Allah na biyu kun shin ban ma ba ku labari ba, bil aksari na amana ga wayan wanda suka yi asarar ayyukansu, su wane ne wa'yan nan? Allah zina balla sa'ihum su ne wanda ayyukansu ya lalace fil hayati duniya tun a nan gidan duniya. Wahum ya sabuna alhali suna tsammani, Allahum lallai cewa su yusinuna suna suna kyautata aiki ne, wahumul kufaru su ne kafirai, Eh, saboda mai suna ganin aikin da suke yi wato kyautatawa ne allazina dalla sa'ayun fil hayatid dunya hum yasabuna annahum yusinuna sun'a to wa'annan me kisa aikin su ya lalace saboda me ba su yi aikin da ya dace bi- eh, yayi muwafaka da shari'a ba shine ka koma can wajen mai risala a babin tauhidi yana cewa aiki bashi zamowa karɓaɓɓe sai ya dace da sunna da yake magana akan niyya na aiki din sai ya dace da sunna ya gashi annabi sallallahu alaihi wasallam shi yace ayi wannan to shine in kai fa ya zama karfafe amma dukkan aikin da zaka yi lissafi wannan aiki ne mai kyau in babu umarnin Allah a ciki wannan aiki banza ne saboda me waye umarce ka kayi waye baka odan cewa kayi shi ayyuka duka na addini an dakatar da su sai kana da hujjan cewa a yi su shine za ka yi in dai wannan aiki na addini ne to haka ka'idan take to Allah ya ce wayannan su ne wanda suke aikin su ya lalace nan gidan duniya sannan kuma suke tsammanin cewa sun yi aiki mai kyau Allah ya faɗa mana can cikin wata sura wa qadimna ila ma amilu za mu gabatar da dukkanin aikin da suka yi min amalin ko ma wani irin aiki ne wajen Allah sai mu sanya shi haba'an mansura wato ƙura abin yasarwa abin shekewa saboda me aiki sun gaida mara lafiya sun bada taimako sun yi kaza sun duk ayyuka ne masu kyau amma tun da babu gains na yin aiki din to haka za a watsar da wannan aiki sai su tashi babu komai gidan lahira saboda me ba su bi ka'idan wannan aikin ba in ka duba cikin littafin eh, Usman Fodiya na wasiqatul ikhwan ya kawo wata kissa da yake nuna ga wani nan a gidan lahira ya yi mafarki kwanciya yana bacci sai mafarki an yi tashin kiyama ana rarraba lada ana raba ladan suwa ne ana ba su suwa na suma ana ba su suwa na suma ana ba su suwa na duk ana ba su ladan daki shi kuma yana nan fa har aka gama ba da wannan lada shi ba a zo kan shi ba har mutane kaf kowa aka ba su amma shi ba a ba shi ba sai je samu waɗannan masu raba lada ce shi ina nashi sai aka ce to ai ayyukan da kai kai kai saboda me ya lissafa shi ma irin ayyukan da suke yi ina aiki kaza an ba mu wayancan irin aikin da ni ma nake yi ni ba ba ni ba ya suka ce ai kai aikin da kai a nan gidan dun a gidan duniya ka yi aiki ne domin mutane su gani kuma wannan shine ladan naka kuma an riga an baka tun a nan gidan duniya To saboda haka ana buƙatar kyakkyawan niyya da ikhlasi a lokacin gabatar da duk wani aiki da zaka gabatar na addini ana neman kyakkyawan niyya da ikhlasi da tsarkake zuciya a daidai wannan lokaci din. Yakan iya faɗowa ga mutum gashi yayi aiki na lada yayi aiki na lada amma yayi kuma tsakani da Allah amma sai ka ji zuciyarka tana riya maka ina ma da wani ya ga wannan aiki din ana samun irin wannan imamu shankiti ya kawo a cikin tafsirin adwaul bayan a daidai wannan waje din ya kawo bayani yace akan samu irin wannan a cikin kuma muminai masu yin aiki domin Allah yace to har in ya kasance wannan kana kar ka so a ga ga aikin da ka yi, amma dalilin wannan shine domin wani ma ya yi koyi da wannan aiki da ya ce wannan babu laifi a kai, amma aksar na malaman tafsiri za mu karanta wasu hadisai da annabi sallallahu alaihi ya yi a kan wannan ya faɗa a game da wannan na cewa ɓacin wannan aiki ɗin. To kaga dole mu kiyaye wajen irin taimakon da muke bayarwa, dole mu kiyaye mu yi da gaske kuma mu tsaya musamman jagorori da suke kira a ba da wannan taimako ɗin. Mun gane ko? Akwai taimako da sadaka wanda ake bayyana ta addini, su ne al'amura da suka shafi zakka. wanda yake na wajibi kaman sallolin nan guda biyar ai su a bayyana ake yi kuma ana so kowa ma ya ga kana yin sallah to amma wanda ya koma na nafila ko da a cikin sallolin ne ka yi su tsakaninka da Allah shi ne aka fi so to haka al'amuran suke hatta wajen ba da taimako taimakon da ya kasance na wajibi a ji kowa eh yau alhaji wane yana fitar da zakka yana rabawa to amma sauran na nafil filifa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka ba da wannan zakka ko kyauta da hannun dama abinda ka bayar da hannun dama hannun hagu bai san menene ka bayar ba to idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana wannan to mu kuma ya muke encouraging na cewa a fito a faɗi su waɗannan taimako da ake bayarwa. Mun gane ko? To akwai darasi a wannan waje tsakaninmu mu ya mu, tsakaninmu mu da malamanmu, tsakaninmu mu da shugabanninmu. Kada mu kasance muna aiki muna rusa wannan aiki ɗin. kada ya kasance muna aiki muna jin wannan aikin fa mu ne muka yi kada ya kasance muna aiki muna jin wannan domin daga lokacin da ya shigo zuciyarka to aikin ya so lalacewa kenan wannan shine ka'ida na bada irin waɗannan taimakekeniya wanda yake tsakaninmu na ina ne muke أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا واتخذوا آياتي ورسلي هزؤا Na'am. Allah ya ce ula'ika, to irin waɗannan su ne Allah zina kafar wani suka kafirce bi ayati rabbihim da ayoyin Ubangijinsu, wa liƙa'ihi da kuma saduwa da Allah ranar kiyama, ba su yadda cewa za a yi tashin kiyama ba. Ba haɗi ɗan amalun su da aka sai ayyukansu duka gabaki ɗaya ya lalace, duka ayyukansu sai ya lalace. Allah ya ce wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ranan kiyama ba za a tsayar musu da waznan wato sikeli ma na awu ba saboda lalacewan aikin me za a auna a wannan lokaci din babu ma abin da za a auna so da haka ba za su kai aikin su ma bai kai a tsayar musu da wazanin ba a kawo su keli domin auna aikin ai babu aikin saboda me an sanya shi haba'an mansura to me za a gwada mun gane ko Allah ya ce man kafar mawazinu fa ulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun ko Allah ya ce duk wanda ma'aunin shi ya zamanto yayi sauki a ranar kiyama to wayannan sunan wanda suka yi asara suka wato suka yi asaran kawunan sannan kuma a cikin gidan wutan jahannama nan ne za su je su dawama ya Allah ka tsare mu Allah ya madaukakin sarki ya faɗa mana wal wazn lallai sikelin nan yawma izin a wannan rana na ranar kiyama alhaq na gaskiya ne wato bi ma'ana tabbatacce ne zai tabbata za a bijiro da wannan sikeli na auna ayyukan bayi faman sakulan mawazinu ko duk wanda ma'auninsa yayi nauyi ko ulai ko muflihuna wannan sune masu samun babban rabo wa man kafan mawazinu wanda ko a ma'auninsa ya zamanto yayi ya sake to wannan ko ulai kal ladina khasiru anfusahum wa ma man khaffat mawazinuhu fa ula fa ummuhu hawiya duk wanda ma'auninsa ya zamanto sassauka to uwar shi ce hawiya wa ma adraka ma hiya narun haniya Allah ya ce fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba ma za a kawo su kelin maballantana a auna saboda mene ayyukan ya riga ya lalace na'am zalika jazaa'un wannan shine sakamakon su wato aikin da suka yi sai Allah ya ce ne wata ka zo ayati wa rusuli huzza an karanta wannan wannan shine sakamakon su saboda sun riki ayoyi na sun ya zamanto abun wasa ga baki daya ya ne rikon aya abun wasa shine ka karanta ka sani ka yin aiki da shi wannan shine babban wasa da aya na Allah ba wai akan sashin baka sani ba ka karanta ka sani ka yin aiki da shi wannan shine kayi wasa da ayoyi na Allah na'am إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا Allah madaukin sarki ya ce innal ladzina amanu amma wayan wanda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata aiki na gari kanat lahum jannatul firdaus nuzula wayannan sun kasance wato kanat lahum jannatul firdaus nuzula mazaunin su inda aka tattala musu zauna shine ja- aljanna wanda ake kiranta alfirdausi ita ce alal janna wato mafi ɗaukakan aljanna a cikin aljanna ɗin ita ce wannan ta firdausi ya Allah ka samu na cikin ta Eh, Allah ya ce bashirul mu'minina allazina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada to wannan aljanna ta firdausi in ana batu na aljanna ne to kawai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gama mana lissafi bayan abinda ayoyi na alkur'ani suka bayyana mana cikin aljanna akwai kaza akwai kaza akwai kaza annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya karkare da cewa aljannan nan fa akwai abin da ido in dai ido ne ya gani ya ji daɗi to akwai abin da ido bai taɓa ganin sa ba akwai in labari ne a baka labari mai daɗi ka ji to akwai abin da kunne bai taɓa ji ba in tunani ne ka siffanta aljanna a cikin zuciyanka ga yanda take wajen kawa da ado da kyau da daɗi to ba- babu zuciya in dai na bil'adama ne wanda tunaninsa ya taɓa kaiwa wannan ƙarewan ƙarewa kenan saboda haka wa fi zalika bal yatanafasul mutanafisun Allah ya ce tilkal jannati allati uristumuha wancan ita ce aljannan nan da muka gadar da ita gare ku dalilin abinda ku kasance kuna aikatawa a nan gida na duniya saboda haka sai mu yi kokari wajen wannan aiki din sai mu yi ƙoƙari wajen aiki, sannan kuma mu roƙi Allah aikin ya kasance karɓaɓɓe a wajen shi. Domin wani hadisi na annabi sallallahu Alaihi wasallam ruwayan imamu Tirmidhi. Annabi sallallahu Alaihi wasallam yana cewa babu wanda aikinsa zai shigar da shi aljanna. Sahabai suka tambaye shi har kai ya ce hanni aiki na bashi shigar da ni aljanna sai dai in Allah ya mun dacewa da shiga. Mun gane ko to kuma ga wannan ayar. تلك الجنة التي أورثتموها ko ma kuntum ta'malun dalilin abin da kuka aikata to ya za ka yi muƙaranan wannan aya da wancan hadisi aiki za ka yi aiki sannan ka roƙi Allah Allah ya karɓi wannan aikin to wannan aikin shine dacewanka ga shiga aljanna so da haka ya Allah ayyukan da muke gabatarwa wanda muka sani na alkhairi da wanda ma ba mu sani na alkhairi ba ya Allah ka karɓa mana su ya Allah ka karɓa mana wayannan ayyuka don mu samu shiga aljanna ya Allah ka taimake mu Allah ya ce illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljannata wa la yuzlamuna shay'a sai dai wayannan wanda suka tuba suka yi imani suka yi aiki na gari to wayannan ya za su shiga aljanna wa la yuzlamuna shay'a jannatu adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib mun gane ko na'am خالدين فيها لا يبغون عنها حولا khalidina suna masu dawwama fiye a cikin gidan aljanna ya Allah ka sa muna ciki la yabghuna anha hiwala ba sa neman canji duk wanda aka sashi aljanna bai shi neman a canza masa ita domin an kai shi iyakacin kurewa na inda zai zauna a Allah ka sa muna ciki na'am qul law kana al-bahr لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر na'am لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا Allah ya ce kun laukan albaru ka faɗa musu laukan albaru da a ce wayannan kogi da kake gani ni dadan gabaki dan su za su zanto tawada li kalimati rabbi domin rubuta kalmomi na ubangiji na to la nafid albaru wannan kogi fada ya kare eh kabla an tanfa da kalimati rabbi gabanin kalmomin ubangiji su kare kogin zai kare tawadan za ta kare gabaki daya walau ji'na bi mislihi madada ko da mun zo da kwatankwacinsa wajen kare To ka gani a wannan waje, Allah sai a bar mishi sai a bar mishi al'amarinsa, shi ne kaɗai ya san iyakacin al'amarinsa, duk abin da za a kwatanta maka, sai dai a kwatanta maka a nan kawai. Mun gane ko? Can Allah madaukin sarki yana cewa walau an walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun da a ce duk abin da ke bayan ƙasar nan na itatuwa da muke da su duka za a feke su zamanto alƙalima ga baki ɗaya don rubutu. Gaba ɗaya itatuwar ka san itatuwa ko sun fi ɗan adam yawa. Da ciyayinmu da komai ga baki ɗaya su zamanto alƙalima. Mun gane? Sannan walbahar wayannan kuma ah, teku da muke da su ya mudduhu min ah, min ne? walbari ya mullu sannan kuma wayannan teku ga baki ɗaya da su a ninka su sab'atu sab'atu abhurin su kasa su kai har teku a ninka su times 7 na abin da muke gani na ruwa sai a ce to yanzu za a zo a rubuta kalmatu rabbi za a rubuta kalmomin ubangiji Allah ya ce ma nafidat kalimatu kalmomin ubangiji ba za su kare ba To sanin wannan shine zai nuna maka girman Allah, zai nuna maka buwayan Allah, zai nuna maka Allah mai yi ne a duk lokacin da ya so, zai nuna maka shaƙiyancin da ake yi a duniya, shaƙiyancin da ake yi a duniya wannan bai rage Allah da komai ba kamar yadda ya zo cikin hadisi. Da a ce dukkanin mutane za su taru, ala ashqa qalbi rajulin wahidin. su kasance shaƙiyan duniya gaba ɗaya, to wannan bai rage ma Allah komai a cikin mulkinsa ba. Hakan nan da dukkanin mutane za su taru ga baki ɗaya, ala atqa qalbi rajulin wahidin dukkanin kowa ya zamanto mumini, wannan fa ba zai ƙara ma Allah komai a cikin mulkinsa ba saboda menene shi al'azizu ne mabuwayi ne. shine to wayannan ayoyin su ne za su nuna maka buwaya na Allah dukkanin itatuwan duniya su kasance biro ko fensil ko alƙalami sannan a teku a ninka shi gida bakwai wanda ruwa da muke da shi a nan duniya ya fi inda ƙasa yake da yawa a duniyan nan to tekun a ninka shi gida bakwai sai a ce to a so mu rubuta kalimatullah wannan na Allah ne wannan na Allah ne Allah shine mai yin kaza shine mai yin kaza to tekun ga baki ɗaya da alƙalman duk sai sun ƙare amma kalmomi na Allah ba su ƙare ba wannan shine girman Allah rashin sanin wannan shine zaka ga wayan suna jiji da kai suna ganin kamar za su ɓuya ma Allah mun gane ko ta wannan rana babu wajen ɓuya walau ji'na bi mislihi madada karanta aya da karshe kafin mu tashi ko قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا to Allah ya ce kul ka faɗa musu ya annabi sallallahu alaihi wasallam innama ana bashar ni dai mutum ne bashar ni mutum ne kada ma ka ce ya ce shi mutum ka ga wai da wani bambanci ce mislukum misalun ku da ni da ku duk ɗaya ne a tsari na halitta da komai da komai sai dai bambanci na da ku yuha ilayya ana mun wahayi wanda kuko ba a yi muku mun gane ko an yi mun wahayi annama ilahukum lallai abun bautawan ku ilahun wahid abun bautawa ne guda ɗaya saboda haka faman kana yarju duk wanda yake bege yake kauna liqa'a rabbi ya hadu da ubangijin salami lafiya falyamal amalan salihan to yayi aiki na gari yayi aiki na gari amalan salihan ba falyamal amala yayi aiki ba amalan salihan aiki na gari shine aiki tsakani da Allah aiki mai ikhlasi, aiki da tsarkake niyya da tsarkake kuma wannan aiki da yi domin shi kaɗai. Wala yushrik kada ya yi tarayya bi ibadati rabbihi da bauta ma Ubangijinsa kada ya kawo wani ya haɗa a wannan waje ɗin. A wajen aikin in ya tashi to kada ya yi tarayya da Allah a wajen wannan aikin ɗin. In ka ta tarayya da Allah, shi ne kamar wannan wanda zai yi aiki wani ya gani, Allah ya gani ai. Mun gane ko Allah yana ganin ka duk inda kake, Allah yana ganin ka ya san motsinka, kaga kana yi domin shi, to ka sa wani shi ma ya ga irin wannan aiki ɗin shi ne tarayya da Allah malamai sun lissafa a riya mina shirki, riya tana daga cikin shirka. Shi ne tarayya kuma da Allah ɗin. saboda haka ya Allah ka sa mu kasance masu ibada domin shi wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan kada ka hada Allah da wani wajen bauta faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahadan mun gane ko inna Allah ta'ala tayyibun wala yaqbalu illa tayyiban duk wayannan fassara ne na wannan na wannan ayoyi din za mu tsaya a nan insha Allah gobe za mu shiga sabuwar sura abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada a kai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sallallahu